sifar tasa manzo Allah zai biya masa ta ba wai bin abin ba zinari ibn abin zinari ya mamuta ba tamma daga wato daga babansa وقال ابن اسحاق عن ابي الزناد na'am هي عليه ومثله معها yace ta wajaba a gare shi kuma da ninkin ta tare da ita وقال ابن جريج Abdullahi bin Zubair ya faɗa حدث عن الاعجر اعرج بمثله an bani hadisi daga eh, wato a Abdulrahman bin Humza da misalin abin da ya gabata باب الاستيفاء عن المسألة babin ana son mutum ya kame daga roƙo daga roƙo ba daidai bane mutum ya dinga roƙon mutane in ba ka da shi kai hakuri ka nema a wajen Allah حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عدي بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الناس من الانصار daga Abu Sa'id al-Hudri su mutane daga mutanen Madina سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم sun roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فأعطاهم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibasu وسألوهم suka ƙara tambayar annabi roƙo.
ثم سألوه sannan suka ƙara roƙonsa ya فأداهم ɗauka ya basu حتى نفذ ما عنده har abin da yake hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙare فقال sannan manzon Allah ya ce ما يكون عندي من خير babu wani abu da zai kasance a gare ni na alheri فلن أدخره da عنه za ku tambaye ni in ɓoye gabarin ku duk abin da nake da shi face ba ku zan ba ku ومن يستعف amma wanda Allah ya taimake shi ya kame يعفه الله Allah zai kamar da bukatarsa ومن يستغني wanda iya wadata zuciya da ɗan kaɗan da ya samu يغنيه الله Allah zai wadata shi ومن wanda ya يتسبر hakurkurtar da kansa يستغفر Allah zai الله hakurkurtar da shi وما أوذي أحد ba a bawa ɗaya kyauta ba أداء خيرا mafi alheri أو وسع من الصبر mafi yalwa daga haƙuri حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه daga abu hurairar Allah ya da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzon قال Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce والذي نفسي بيده na rantse da wanda numfashi na yake hannunsa لأن يأخذ أحدكم wallahi حبله ɗayan ku ya riƙi igiyarsa فيحترم على ya ذلك je ya itace a bayansa ya fi alheri من أن يأتي رجلا daga ya je wajen wani mutum فيسأله ya ce zai roƙe shi نعم أعطاه أو منعه wanda ya je gurinsa ya bashi ko ya hana shi da ka je ka roƙi mutane gara ka kowace irin sana'a ce in dai ta halali ce don ka kame bukatarka wannan ke nuna zargin roƙo kuma da kwaɗaitar da mutane a bisa su dinga yin sana'a don su tsaya da kansu حدثنا موسى na'am حدثنا وهيب Mm.
حدثنا هشام Mm.
عن أبي Mm.
عن الزبير بن العوام daga zubair bin al-awami رضي الله Allah ya عنه yarda da shi عن النبي صلى الله عليه ya karbo hadisi قال، daga annabi sallallahu alaihi wasallama Da Ali annabi Abu sallallahu alaihi wasallama ya ce لأن يأخذ أحدكم حبله ɗayan ku ya riƙi igiyarsa فيأتي بهزمة الحطب ya zo da ɗaurin itace على ظهره a bayansa ya فيبيعها sayar da itacen فيكف الله بها وجهه Allah ya kame fuskarsa daga roƙo خير له من أن ya fa يجعل alheri الناس gare shi daga idin ga yin bara أعطوه mutane sun bashi ko sun hana أو shi منعوه حدثنا عبد عبدان نعم.
أخبرنا عبد الله مم.
أخبرنا يونس نعم.
عن الزهري مم.
عن أروة بن الزبير مم.
وسيد بن المسيب أن حكيم بن هزام رضي الله sau عنه hakima bin izamin قال Allah ya da shi ya ce سألت رسول na الله صلى tambayi الله manzon عليه Allah وسلم na roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan bukata ta annabi فأعطاني ya ɗauka ya bani ثم سألته na ƙara roƙonsa ya فأعطاني bani ثم سألته dan na ƙara roƙonsa فأعطاني ya bani ثم قال sannan ya ce يا حكيم kai hakimu إن هذا المال wannan خزنة ولوكيل dukiya mai ni'ima ce kuma kyakkyawa وما أخذه بسخاوة wanda duk ya riƙi dukiyar nan da baiwar ransa ya zama mutum ne da burin da baiwa a zuciyarsa to Allah zai masa albarka وما أخذه بإشراك amma wanda ya riƙi dukiya da tsinkaya yana ta neman a bashi ya roƙi wannan ya roƙi wannan لا يبارك له ba za a به yi masa albarka ba وكان كالذي يأكل ولا يشبع zai zama kamar ويبدو.
wanda za a bashi ya ci amma ba zai koshi ba don haka duk mutumin da yake roƙo ba zai samu wadata ba اليد العليا خير من يد hannu السفلى maɗaukaki ya fi daga hannu wanda yake ƙasa فقال حكيم hakimu bin hizami ya ce قلت يا رسول da ce ya الله ma'aikin Allah والذي بعثك na rantse بالحق da wanda ya aiko ka da gaskiya la arzawa ahadan ba'daka ba zan shay'an ƙara tauye wani bayan ka ba hatta ufarika har sai na dunya rabu da duniya fa kana abubakar radiyallahu Allah ya anhu ji da sina bakar ya kasance yad'u hakiman yakan kira hakimu bin hizami ila al-abai ya zuwa albashi za a bashi daga baitul mali fa ya aba an yaqbalahu ya iya karɓa da gare shi saboda alƙawarin da iya daina roƙon kowa thumma inna umar radiyallahu na umar dan anhu haɗa lokacin alifancinsa da'a wal ya yadiyahu kira hakimu bin hizami fa aba an ya yaqbala ce ya shi ba zai karɓi komai daga baitul mali ba fa qala na umar ya ce inni ushudukum ma'ashara ku al-muslimina musulmi ku shaida ala hakimin a bisa kimu na hizamin na ba shi dukiyarsa anni iradu alayhi haqqahu na bujar masa da albashinsa daga baitul mali min hadha labai daga wannan baitul malin fa aba an ya'budahu yana kin ya karɓa da gare shi فلم يرضى حكيم حكيم بن أحد ي- من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم Hakimu bai ƙara roƙon wani abu ba a wajen wani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya koma rahamar Ubangiji. Saboda haka wannan yake nuna mana ba daidai bane mutum ya ki sana'a sai dai kawai roƙon mutane yau ije can gobe ije can ya za a yi ga alaji ya za a yi ga kaza ya taimaka ai kaza kaza wannan ba daidai bane.
babu man adahu Allah shay'an min gairi mas'alati Babin wanda aka bashi wani abu ba tare da ya roƙa ba aka kawo aka bashi.
wala ishrati nafsin Ba kuma zuwa iya miƙa wuya ba yana tsin kaye don a bashi.
wa fi amwalihim haqqun lis Allah tabaraka wa ta'ala ce haƙi ya tabbata ga duki a cikin dukiyar masu dukiya daga wanda suke almajirai da ma wanda suke ba sa zuwa su yi bara.
hadathana ibn bukairin Na'am.
hadathana al-laythu Mm.
an yunusa Na'am.
an az-zuhri Mm.
an salimi Mm.
anna abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma Shi qala yasa al-mahrum malamai suka ce shine al-muta'affiful ladzi la yas'alu.
na'am Wanda yake kamewa baya roƙo gashi yana da buƙatar ba zai roƙo ba to su masu kuɗi su gane irin wannan ma yana da haƙƙi ba lalle ne sai wata ya roƙe ka ba wani ba zai iya roƙon ba to in ana da ikon shi ma a taimaka masa wajibi ne. Na'am, a- a- ya samu daga daga daga sabiyatu umar radiyallahu anhu daga Umar dan Haddad yana cewa kana rasulullahi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance يبين الآباء yana bani kyauta.
فأقول Sai ce mai manzon Allah in ji Umar, أعطيه ya Rasulullahi ka bayar da shi man huwa afqar ilaihi minni wanda ya fi ni bukata.
فقال Zai ce خذه ai mun san da wanda ya fi ka bukata kai muka bawa ka karba.
إذا جاءك من من هذا الماء Daga yau idan irin wannan dukiya ta zo a gare ka وأنت غير مسرف ba kai ka tsinka da kanka ka nema a baka ba ولا سائل ba kai ka roƙa ba فخذه ka karɓa abin ka Allah ne ba ka hazimi za tu na ruja ilena.
وما لا Wannan kuma ka wato ba ka an baka ba, فلا تتبعه kar ka ce نفسك za ka ringa zuwa maula ko roƙo a baka, in an ka an baka ka karɓa, in ba baka ba kuma ka kame.
باب من سأل الناس تكسرا Babin wanda ya tambayi mutane amma bai da bara a matsayin sana'a don itara kuɗi mai yawa, حدثنا يحيى بن بكير wato yana yin bara ba don bukata ba bai matsayinsa.
حدثنا بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر قال سمعت حمزه بن عبد الله Na ji بن عمر Hamza ɗan قال Abdul- ɗan Abdullahi ɗan Umar ya ce, سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه Na قال ji Abdullahi bin Umar yana cewa, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ما يزال رجل يسأل الناس Mutum baya gushewa yana tambayar mutane yana roƙo yana maula, حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة har sai ya zo رهن ranar alkiyama babu sauran tsoka a cikin fuskar duk ya kwaye ya zubar da ita.
وقال Ya faɗa, إن الشمس تدن يوم القيامة rana tana kusatowa ranar alkiyama, حتى يبلغ الأرض نفس الأذن har sai gumi ya kai rabin kunnen mutane.
فبينهم كذلك السحاب Mutane tsakanin suna بآدم cikin irin wannan za su nemi taimakon annabi Adamu yi musu ceto, ثم na aje بموسى wajen annabi Musa, ثم بمحمد صلى sannan a je الله عليه wajen manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sama shi ta manzon Allah.
آمين. وزار عبد الله Abdullahi ya yi daɗi حدثنا الليث ya ce lai sai mana hadisi.
قال Mhm.
حدثني ابن ابي جعفر Mhm.
فيدفع لي قضاء بين الخلق Manzon Allah in aka zo wajensa sai ya ceto ga mutane cikin a gama yin hukunci tsakanin halitta.
فيمشي حتى ياخذ به رقه Sai ya الباب tafi har sai ya kama zoben ƙofar aljanna.
fa yawma idin yab'athu Allahu maqaman mahmudan a wannan rana ne Allah zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matsayi abin yabo yahmudu wa ala jami kullihim wanda babu ta filin alkiyama gaba ɗaya za su yaban manzon Allah akan wannan matsayin da Allah zai bashi wa qala mu'allan to Allah ya faɗa نعم حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم مسلم أشي الزهري عن دم عن حمزة سمع سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin magana akan roƙo نعم باب قول الله تعالى babu faɗin Allah tabaraka wa ta'ala نعم لا يسألون الناس إلهافا ba sa roƙon mutane da naci وكم الجناح Ehem.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم nawa ne mutum in ya tara za a ce masa mawadaci Wallahi.
kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ولا يجد جنا يغنيه الفقراء الذين أوتوا في سبيل الله eh bai samu wadata da za ta wadatar da shi ba للفقراء الذين وزروا في سبيل الله Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ga wayanda suke talakawa wayanda aka tsare su a bayan ƙasa a cikin tafarki saboda Allah نعم لا يستطيعون ضربا في الأرض ba su da ikon iya tafiya a bayan ƙasa إلى قوله har zuwa تعالى faɗin Allah tabaraka wa ta'ala فإن الله به عليم Allah masani ne da shi حدثنا حجاج بن منهال نعم.
حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه yace عن na ji Abu Hurairah Allah ya dade shi عن النبي صلى الله عليه shi kuma وسلم daga Annabi قال sallallahu alaihi wasallama ليس المسكين yace ai bai zamo almajiri ba الذي ترده الأكلة wanda in an ka loma ɗaya aka bashi za ka mayar da shi والأكلتان ko kuma loma wadda take guda biyu wanda zai bara a bashi loma ɗaya ko biyu ai ba shine almajiri ba ولكن المسكين amma wanda yake miskini almajiri wanda yake mabukaci na hakika allazi laysa lahu jinan wanda shi ba shi da wadata wa yastahi kuma gashi mai jin kunya ne aw la yas'alu an-nasa ilhafa Ko ba roƙon mutane da nacewa a kan sai an bashi.
hadathana yaqub bin ibrahima hadathana ibrahim bin unayyata hadathana khalid al-khazza'i an ibn aswa عن الشعبي قال مم.
حدثني كاتب المغيرة بن شعبة مم.
قال كتب مع كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن كتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم Na ji wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول Yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن الله كره لكم ثلاثا Allah baya son abu uku daga muminai.
وقيل وقال Allah ba son kace na ce kawai kace ai an ce kaza ai an ce kaza a dinga yada jita jita Allah ba son wannan.
وباعة Da المال tozarta dukiya a yi abin da ba mai amfani ba a ɓata dukiya a banza Allah ba son wannan.
وكثرة da السؤال yawan bara yawan roƙo kai kenan kullun a baka kullun a baka shi ma Allah ba ya san wannan حدثنا محمد بن بريد الزهري مم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم نعم.
عن أبيه مهم.
عن سؤال بن كيسان نعم.
عن ابن شهاب da ibn قال shabin az-zuhri yace أخبرني آمر بن سعد عن أبي قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهدا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau dukiya ya ba wayansu mutane وأنا جالس ni ina فيهم.
zaune a cikin mutanen قال yace فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ana rabon manzon Allah ya tsallake wani daga cikin wayannan mutanen منهم رجلا لم يؤذيه wanda bai bashi komai ba وهو أجبهم إلي ni a wajena ya fi burge ni na fi ganin cewa shine ma mutum da ya kamata a bawa فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه sai na je وسلم wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فساررته na raɗa masa magana فقلت na ce ما لك عن فلان ya rasulullah ya naga ka tsallakewa ne والله إني لأراه مؤمنا na rantse da Allah ina ganin su da alamar mumini ne قال أو yanzu مسلما Allah ya ce kai mumini ko dai musulmi ai Ala.
mumini ba karamin abu bane ya ƙara cewa فسكت da ne قليلا shiru kaɗan ثم غلبني ما أعلم فيه sannan abin da na sani a cikinsa ya rinjaye ni فقلت يا رسول na ce ya الله ma'aikin Allah ما لك عن فلان menene take gani me ya naga tsakaninka da wani ka tsallake shi والله إني لأراه ni na rantse da Allah مؤمنا ina ganin sa mumini ne قال أو Zala ce مسلما a'a ko dai musulmi قال yace fasaka su kalilan na ƙara yin shiru kaɗan ثم غلبني ما أعلم sannan abin da na sani a cikin sai ƙarin jaya ta فقلت يا رسول na ce ya ma'aikin الله Allah ما لك عن فلان menene kake yi na gani ka tsallakewa ne والله إني لا أراه wallahi مؤمنا.
ina ganin sa alamar mumini قال أو مسلما da ko dai musulmi يعني yana nufi فقال yace إني لا أؤذي الرجل manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni nakan bayar da dukiya ga wani وغيره أحب إلي منه خشية amma wani lokacin wanda ban ba ba ya fi a waje na fiye da wanda na bawa me yasa nake haka أن يكب في النار على dan gudun وجهه kada in ba shi dukiyar a kifar da shi ko ta kifa ko ya kifa a cikin wuta akan fuskarsa wani idan yana da dukiya bai iya asharanci ba wani ko rashin dukiya shi zai sa ya zauna lafiya saboda haka annabi da yake basirin bisirul gaibi kamala kiyanihi shi yasa in ya zo sai ya ba wani sai ya hana wani dan gudun kada in an ba wani ta zama sababin halakarsa
وعن أبيه عن سؤاله نعم.
عن إسماعيل بن محمد مم.
أنه قال cewa Isma'il dan Mamur ya ce سمعت أبي يحدث هذا mm, فقال في ya حديثه faɗa a cikin hadisinsa ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده manzo Allah ya buge bugu da hannunsa sallallahu alaihi wasallam فجمع بين ya haɗa عنقه tsakanin wuyana da وكتفيه kafaɗata ثم قال فليتي.
أقبل أي kai سعد sa'adu fuskanto إني ربي الرجل ka gane ina ba mutum ta da cewa wanda ban ba ba ya fi alheri a wajena don gudun kan bashi duke ta halakar da shi قال أبو عبد الله eh abu abdullahi ya ce فكتبوا قلبوا مكتبا ma'ana a kabba kenan fa kuftubu ma'ana suka juya mukibban wanda yake kifuwa a kabbar rajul idza kana في له غير واقع idan ya zama to aikin sa ba mai afkuwa bane a bisa mutum daya sai za wa qal filu Na'am.
idan aikin ya afku Qultu.
qultu sai ya ce كتكبه الله eh ya لوجهه Allah ya kifar da shi a bisa wuta waka وكببته أنا ko na kifar da shi ni duk dai fasara ne akan kabba نعم حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ya karbo hadisin daga wato Abu Hurairah Allah ya da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa ma'aikin قال Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ليس المسكين allazi yadufu ala nasi نعم wanda yake yawo yake kewaye mutane ba shine almajiri ba ترده اللقمة واللقمة wanda loma ثاني ɗaya ko loma biyu za ta mayar da shi والتمرة ko والتمرة dabino ɗaya ثاني ko dabino biyu ولكن المسكين sai dai wanda yake almajiri الذي لا يجد غنى يبكي wanda baya samun wadatar da za ta wadatar da shi ولا يقتل به ba kuma kowa ke iya gane wane ne shi ba أو يتصدق عليه ballantana a yi sadaka a gare shi ولا يقوم kuma shi ba zai iya tashi ba فيسأل الناس ya ro- ya- ya bara ya roƙi mutane حدثنا عمر بن عبد بن قياس مم.
حدثنا أبي مم.
حدثنا الأعمش مم.
حدثنا أبو سالم عن أبو هريرة رضي الله عنه daga abu huraira yadda Allah ta tabbata a gare عن shi النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon قال Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce لأن يأخذ أحدكم حبله wallahi ɗayanku ya ɗau igiyarsa ya tafi sana'a ثم يقعد أعذبه ya dawo ina zatansa ya ce قال إلى الجبل ya je kan dutse bayan duwatsun da muke dinna wajen itatuwa فيعتدب ya je ya yi itace فيئي ya zo فيبيع ya sai da itacen فيأكل ya ci abin da ya samu na wannan kuɗin ويتصدق har ma ya iya taimaka wani yi sadaka خير له من يسأل الناس ya fi alheri daga mutumin da zai zauna ba shi da aiki sai mauladan Allah ban naira hamsin Allah ban naira ɗari.
قال عبد الله السؤالي بن كيسان Abdullahi bin Salim bin Kaisan ya ce أكبر من الزهري shi gaba yake da zuhuri و- وهو قد أراك بن عمر shi kuma ya risku ya riski da ibn umar ya ga ibn umar باب خرش التمر babin da yake magana zakar dabino in za a yi to kwatantawa ake a ce za yi kwano kaza kafin ya nuna حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس السائدي عن أبي هميد السائدي رضي الله عنه daga قال gare shi Allah ya da shi ya ce غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم min غزوة yaƙi ta da تبوك manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaƙi tabuka فلما جاء وادي yayin da ya je القرى wadil qura إذا امرأة في sai ga wata mata a cikin حديقتها wata gonarta فقال النبي annabi صلى sallallahu الله alaihi عليه wasallam وسلم ya يا ce أبي da sabansa أخرسوا ku kwatanta ku yi kirdado wannan dabino zai kwano nawa وخرس رسول الله صلى النبي صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم ya kwatanta wato wuski goma فقال لها sai ya gaya wa ita matar آتي ما يخرج "Ihi, منها ki kiyaye abin da zai fito daga gare ta فلما أتينا da da muka تبوكا je ta buka قال sai ce أما إنها ستقبل ليلة ريح شديدة a yau wata iska mai tsanani za ta taso فلا يقومن أحد kan ɗaya daga cikin ku ya ce zai tashi in aka yi in dare yayi kowa ya kwanta ومن كان هو بئير wanda yake da raƙumi فليأكله ya ɗaure raƙuminsa فقدنا duk muka فأكلناها ɗaure raƙuminmu وهبت ريح شديدة ai ko wata iska ta taso gaga gaga gaga فقام رجل wani mutum ya tashi فلقته في ba حبل iskar sai ta وهدى jefar da shi ba a can wani kan dutsen ɗayi وهدا مالك الليلة saboda haka أيدنا kaga shi ya ƙi jin abin da aka faɗa duk wanda aka ce kar ai kaza yayi to duk abin da i gani kuma ai ba zai zargi kowa ba a hausa suna barba shegiya bace wa da malikum min ailatul nabi sallallahu alaihi wasallam baglata wato a wato sarkin ailatu ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cuta alfadari فذاء eh, بيضاء wanda ake kiransa baira'a وكساه بردة ya ba shi kuma wato bargo وكتب له بأبيهم ya kuma yi rubutu gare shi dangane da koginsu فلما أتى وادي yayin da القرى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa dilkura قال للمرأة ya dawo wajen wannan matar sai ya ga mata كم جاء الحديقتك nawa aka samu a cikin gonar taki قالت sai ta ce عشرة أوسج ai yanda aka kirda da wasu ki goma aka samu حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم daidai da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya kirda ta فقال النبي annabi صلى sallallahu الله alaihi عليه wasallam ya وسلم ce إني متعجل إلى المدينة to ni yanzu ba tsaya zan ba ina gaggawa zan je Madina فما أراد منكم أن تتعجل أن wanda yake so zai يتعجل gaggawa tare da ni mu tafi Madina to ya فليتعجل gaggawa ito mu tafi فلما قال ابن وكار yayin da Ibn Bakari ya faɗi كلمة ya faɗi wata magana معناها أشرف على ma'anarta manzon المدينة Allah ya fara tsinkayo Madina ya hango Madina daga nesa قال هذه بابة sai ya ce wannan Madina ita ce sunan Madina Tsaba فلما رأى أهدا yayin da ya shiga ya fara hango Udu قال هذا هبير manzon Allah ya ce يحبنا wannan Jubailun wani dutse ne dan dutse ne da yake son mu muke ونحبه son sa wannan ya nuna kenan ashe duk wanda yake son Annabi sallallahu alaihi wasallam to Annabi yana son sa tun daga dutse ma ya so manzon Allah manzon Allah ya ce ina son to ina kuma ga musulmi al'umma Annabi kuma yana son manzon Allah ai wannan shine abin da zai nuna cewa manzon Allah yana son wanda yake son sa ala ألا ubiyukum أخبركم بالدب بخير من Za Allah sallallahu الأنصار؟
alaihi wasallam ya ce bana ba ku labari a gidajen mutan Madina wanda ya fi alheri ba قالوا suka ce بلى ga ya mana ya Rasulullah قال دون بني yace gidan النجار banu najari ثم دور بني sannan gidan banu abdul الأشعري، ashal ثم دور sannan gidan bani الحارثة، fa'idata أو دور بني sannan gidan الحارث، bani haris min hazrat وفي كل a دور cikin الأنصار dukkan gidajen mutanen madina akwai alheri sai dai wani ya fi wani يعني خيرا shine alheri وقال سليمان بن بلال Mhm, حدثني أمر mhm.
ثم دار بني sannan ce الحارث.
sai gidan harisu sannan gidan bani fa'idata نعم وقال سليمان sulaiman ya ce عن سعد بن سعيد mhm, عن أمارة بن عزية gaziyata عزية عن ابن عباس.
عن أبي رضي الله عنه mhm.
عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال ya ce قال أهد جبل ya ce ai shi dutsen odu dutse ne نعم يحبنا.
يحبه da yake son mu mu ma muke son sa وقال عبد الله saboda haka Abdullahi ya ce كل بستان "Ehem, عليه حائض
in an ce bustanu to wanda take da wani rayuwa to a duk gonar da take da wata katanga a kewaye ko wata danga da aka kewaye ta ko hadika to shi ake cewa hadika نعم وما لم يكن عليه حائض wanda ko ba shi da wato danga da aka kare shi لم يقل لها ba a ce masa hadika sai dai a ce bustanu نعم. باب الأشر فيما يسقى من ماء السماء babin ana ba da zakka daga noman da aka yi da ruwan sama ɗaya bisa goma abin da aka samu وبالماء الجاري idan da ruwan da yake gudana ne aka yi ban ruwa kuma ana iya a, a ba da wato nisful ushiri ولم ير عمر بن amma الخطاب idan حديث أبي ruwan da هريرة.
yake gudana ba ban ruwa aka yi ba kawai ya fawa yake yake fitowa shi ma ushiri za a bayar kuma da abdulaziz ba a ganin cewa a karɓi zakka a cikin zuma ba a yi wa zuma zakka a mazhabin umar dan abdulaziz wanda haka kuma yake a cikin mazhabin Imam Malik ya dala tabbata gare shi حدثنا سعيد بن ابي مريم بن حدثنا عبد الله بن وهب.
قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه Allah ya yarda da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam فيما سكت السماء annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin abin da sama ta shayar da ruwa والعيون ko idan ruwa ya tsaya- ya tsatsafo aka yi ruwa aka yi noma da shi او كان اثري ko الأذن abin da za a zuba ya dinga sha da jijiyarsa وما سبيل ushiri ake barwa abin da ake barwa ko da barwa sai an samo injin barwa an yi barwa ko gugamur barwa to nan ne su ushiri ake barwa قال ابو عبد الله abu abdullahi buhari kenan هذا تفسير da wannan shine الأول fassarar na farkon لانه لم يئت بالاول eh domin shi bai iyakance da na farkon ba يعني حديث ina da ابن hadisi عمر Abdullahi bin Umar فيما سكت السماء cikin abin da sama ta shayar da ruwa za a bada usuri yayi bayani a cikin wannan وقت وزيادة المقبولة ya kuma iyakance daga gare shi Wal mufassaru.
amma dai ziyada wadda ta zo daga wanda yake amintacce to makabulatin karɓaɓɓiya ce Wal mufassaru.
ziyada ta siga makabula والمفسر abin da aka fassara kuwa يكبي على مبهر yana yin داره.
hukunci a bisa wanda yake mubahami Idza wani ra'u.
hadisin da ya zo in fassara wani hadisin da yake mubahami to sai a ɗauka wannan fassara ita ce mafi dacewa Idza domin ra'u.
duk fassara hadisi babu sama da fassara hadisi ya fassara hadisi
إذا رواه آل السبت idan ma'abota aminci ne suka rawaito shi كما روى المفصل بن عب- بن عباس kamar yadda Fadl bin Abbas ya rawaito أن النبي شو النبي صلى, الله عليه وسلم لم إيه.
يصلي بركعبته bai sallah a Kaaba ba وقال بلال Bilal ko yace قد صلى ai yayi sallah فأخذ بقول za ka riko da بلال magana Bilalu وأخذ aka بقول kyale بلال.
magana Fadl dan Abbas saboda shi Bilalu da shi aka shiga Kaaba Fadl ko labari aka bashi باب ليس فيما دون خمسة أسك صدقة to shine yake cewa a cikin alfiyatu suyudi wa khairu ma fassartahu bil waridi mafificin abin da zaka fassara hadisi da shi abin da wani hadisin ya zo da shi ya fassara shi babu laysa fi ma duna hamsu ta usul sadaqatu babun babu zakka a cikin abin da bai kai wasu biyar ba na ba cewa aka yi duk abin da ruwan sama ne ya fito da shi za a bayar da ushiri kaga ya nuna daidai ya kai wasu biyar ko bai kai ba komi kankantarsa wanda shine fahimtar hannafawa amma malaman malikiya da kuma wasu da yawa daga malamai suka tafi kan cewa a'a ai sai ya kai wasu biyar shine ka babu laysa fi ma duna hamsu ta usul sadaqatu ba a ba da zakka a cikin abin da aka noma wanda bai kai wasu biyar ba حدثنا حدثنا مسدد مسدد حدثنا هيا حدثنا مالك قال حدثني محمد محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسعه عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الله يدري shi عن النبي صلى الله عليه وسلم ya قال karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ليس فيما اقل من خمسة اوسق ba صدقة zaka a cikin abin da bai kai wasu biyar ba ولا في اقل من خمسة من الابل ba zaka a cikin abin da bai kai raƙumi biyar ba الزوج eh raƙumi صدقة babu zakka ولا في اقل من خمس اواق من الورق صدقة ba zaka a cikin ƙasa da wuƙiya biyar daga azurfa قال ابو عبد الله Buhari ya ce هذا تفسير الأول wannan hadisin ya fassara na farko Idan wato ka- ya fassara wancan da yake kima saka ta sama'u sai ya kai kenan wato hamsata a sukin إذا قال ليس فيها دون خمسة أو سجن domin a ciki ya faɗi cewa ba zaka abin da bai kai wasu biyar ba kaga shi wannan yayi wancan tahsisi kenan akwai mata kaidi Da kawai- da an yi idlaki nan ya kawo ta kaidi saboda fadin sa لن يبين bai bayyana ba a can fi ma a- a- fi ma yusqa min ma'is sama'i bai bayyana cewa sai wasu biyar ko ba wasu biyar ba amma anan gashi an bayyana ويؤخذ أبدا بالعلم ana riƙa ko da yaushe a cikin ilimi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama بما زاد أهل السبت da abin da a a amintattu suka zo da shi suka ƙara shi ne ziyadatu suka maqbula Aw malam bayyanu.
tunafi ma rawahul afdalu yanda shehu abdullahi yake faɗa a cikin misbahur rawi Na'am.
inda ya amintattu suka rawaito ya zamanto abin da ya rawaito bai saba da wanda ya fi shi ba a cikin ruwaya to za a karɓi wannan ruwaya ta samu matsayin hadisi ne mai zaman kansa da aka karɓa daga wannan amintacce Aw nan kuwa bayyanu.
ƙarin bayanin da aka samu laysa fi ma duna musta usukin sadaqatun kamar ƙarin bayani ne akan fi ma sakatin samawu al-ushur da haka za a yi riko da shi sabanin hannafawa su da ba za su yi riko da haka ba sai su ce a sai dai in ana nufin ya zama nasi da haka sai su auna in bai kai nasin sa ba ba za su dauke shi ba sai su yadda da shi su yi riko da na farko shi yasa su a wajen su ko yaya aka yi noma komai kankanta su ko da yawan tafin hannu aka noma sai an raba goma an bada ɗaya bisa goma amma sauran malamai suka tafi akan wannan hadisin wanda shi Imam Buhari yana son ya nuna ana iya samun takayidi da idlaqi a cikin hadisi tunda kuma an samu haka to sai a koma zuwa gare shi kamar yadda mai sulamul wusul yake faɗa a wal mudallaq hamili alal muqayyadi taral haqqa jali da inda aka ga hadisi ya zo da idlaqi to kuma ga wani ya zo da takayidi sai a ɗauki idlaqin akan takayidin sai a ce to lalle kam yanzu ba za a ba da zakka ba a cikin abin da aka yi noma sai in ya kai wusuki biyar shine nisabi wannan yake nuna irin yadda Buhari yake da wato kulawa da mas'aloli na usulul fiqh akwai wato kowane babi yadda yake kokarin istinbadin hukunci da gare shi wanda kariya ce yawanci irin ta usulul fiqh yake fito da ita saboda zurfin ilimin da Buhari ya zuba a cikin littafin sa na'am aw bayyanu ko kuma hadisin ya zamanto sun bayyana na'am ya isaka alhamdulillah
Allah ya saka da alheri Amin.
Allah ya kan magabata amin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجوع إلى المدينة dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga yakin Uhud zuwa Madina ونوادر الهد da abubuwan da suka nuna soyayya waɗanda ba a taɓa ganin irinsu ba والكفان da kuma ƙarewa a cikin soyayyar wanda ake so ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن الشهداء yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama daga binne waɗanda suka yi shahada a yakin Uhud والثناء على ya الله kirarin yabo ga Ubangiji subhanahu wata'ala ya kankanta kai zuwa gare shi انصرف sai ya راجعا juya yana mai إلى komawa zuwa Madina وقد ظهرت له نوادر الهد haƙiƙa soyayya wadda ba a taɓa ganin irin ta ba ya tabbata ga an gan shi a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda mutan Madina suka nuna manzon Allah soyayya da ba a taɓa ganin irin ta ba والكفان من المؤمنات da ƙarewa wato a cikin son wanda ake so daga muminai waɗanda suke mutanen Madina wanda suke masu gaskiya a cikin soyayya da suke wa manzon Allah domin dai gashi mun ga yadda waɗansu sun yadda su rasa ransu akan manzon Allah akwai wanda ya kare manzon Allah da fara da suka da mashi da kiriya duk suna da ra'a bayansa amma ko jezau akwai wanda ya tsaya da kirjinsa ya kare manzon Allah shine Talha dan Ubaidullahi akwai wanda a jikinsa sai da aka cire sa- su kibiya sama da 35 duk dan me dan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda wanda yake kwance a jini yana gaya musu cewa in kuka bari aka taɓa manzon Allah to ba ku da hujja a wajen Allah ku koma inda manzon Allah yake ku mutu a gurin shine maku- mafitarku a wajen Allah duk irin wannan soyayya ce wadda ba a taɓa ganin ta ba in ba ga muminai mutanen Madina masu gaskiya a cikin san manzon Allah ba كما ظهرت من المؤمنين في أثناء المعركة irin yadda ta afku a cikin a cikin muminai a tsakiyar yakin Uhud نعم لقيته في طريق حملة بنت جاش laqiyatu hamna ya jashin ta haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanyarsa ta shigowa Madina saboda me ai mutan Madina baki ɗaya sun yi dan gurin fari sun fito ba jira suka yi wai sai sabai sun dama me yasa saboda wancan kanzan kuregen da aka fara yadawa cewa manzon Allah ya yi shahada ya je har Madina hankalin Madina duk ya tashi sai sai suka fito su ga wai me ake ciki ya za a yi ne ونهي إليها أخوها عبد الله بن to sai a جاش hanya sai aka gaya mata Abdullahi dan jahashin dan uwanta ya yi shahada فاسترجع sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un واستغفر ta nema musu gafara Allah ثم نعالها خالها حملة Sannan aka بنت ce- عبد المطلب kanin mahaifiyarta Hamzatu dan Abdul Muttalib ma ya yi shahada فاسترجعت ta ƙara yin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta واستغفرت nemi gafara Allah ثم نعالها aka زوجها sake ba ta labarin wato mijinta Mus'ab dan Umair shi ma ya yi shahada فصاحت sai daga murya ta yi ihu sai وولت kuka manzo فقال Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce إن الزوج المرأة منها لمبخال ai lallai mijin wannan matar yana guri wanda yake mafi ɗaukaka a cikin aljanna.
ومر بامرأة من بني الدينار Eh, wa mara bi mura'atin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wata mata daga bani dinar.
وقد أصيب زوجها Ita ma mijinta yi shahada, وأخوها ɗan uwanta yi shahada, babanta yi shahada a yakin Uhudu.
فلما نأوا إلى Yayin da ta taho ana gaya mata wane ya mutu, wane ya mutu, wane ya mutu tana cewa in masha Allah.
قالت A ƙarshe aka ga tana ci gaba da tafiya aka ce mata, كما فعل رسول الله ina za ki ne sai ta ce a'a ai an ce manzon Allah ya shahada aka ta lafiyar sa kalau ta ce ba zan yadda ba sai na gan shi aka je aka nuna mata manzon Allah sai ta ce fa ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me labarin annabi dan muna gida an ce yayi shahada قالوا خيرا يا ta أم ce a فلان.
ai manzon Allah yana cikin alheri yana koshin lafiya ya umu fulani هو بحمد الله wallahi yana nan da godiya Allah yanda kike so ki gan shi قالت sai ta ce أرونيه ai ba zan iya nutsuwa ba in na koma gida ban ga annabi ba ku nuna min manzon Allah حتى أنظر إليه har sai ne duba zuwa gare shi فأشير إليه aka nuna mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فإذا har رأى sai da ta ga manzon Allah da idanta قالت sai ta ce كل مصيبة duk wata musiba da وتجلد za ta zo ta samu mutum ba ta taba ka ba in dai ba kai ta taba ba ya rasulullahi to kankanwa ce تريد صغيرة tana nufin kankanwa ce dan mijina da babana da dan uwana da dana sun mutu in manzon Allah na nan ba rasa kowa ba وجاءت إليه أم سعد بن ummu sa'ad bin mu'azin ta zo wajen sa tana gudu وسعد آ- وسعد آخر من fadon shi yake rike da linzamin dokin ta فقال eh yace يا ر- يا رسول يا مايكين الله.
أمي.
ga mahaifiyata فقال مرحبا بها sai ce maraba da ita ووقف لها ya tsaya a gare ta فلما جاء فلما جلت yayin da ta kusata أجزاها بابنها أمر بن معاذ sai mata ta'aziyar ɗanta Amr bin Mu'az sai فقالت ta ce أما إذا رأيتك سالما amma ni tunda na ga kai manzon Allah lafiya kalau kake فقد استوي فقد استويب baka المصيبة da shi tawaito musibat haƙiƙa na ga kankantan musibar da ta samu in dai kai lafiya kake to komai da sauki أي استقللتها ai musibar cewa na rasa da kankanuwa ce idan dai manzon Allah kana nan ثم دعا kai in ba لها soyayya يوم irin ta mutan ولدت.
Madina ba ina za a samu wannan sannan aka yi kira ga ma'abota waɗanda aka kashe a ثم Uhud دعا لأهل من yi قتل musu فيه.
addu'a ga waɗanda da aka kashe wato a yakin Uhudu.
وقال Ya ce, يا أم سعد Ummu Sade, أبشري ki farin ciki, وبشري kuma أهل ki wa iyalinki bishara, أن قتلاهم cewa wanda da aka kashe musu ترافقوا في الجنة suna جميعا can sun shiga aljanna gaba ɗaya.
وقد شفعوا في أهلهم جميعا Sun ma nemi a ba su ceton iyalansu gaba ɗaya wanda suke nan duniya.
قالت Ta ce, رضينا يا رسول الله Wallahi mun yadda ya Rasulullahi da wannan bisharar taka.
ومن يبكي عليهم بعد هذا Babu wanda zai kuka a gare su bayan wannan.
ثم قالت Sannan ta ce, يا رسول الله Ya ma'aikin Allah, ادعوا لما قلبوا منهم kai musu addu'a ga iyalinsu da suka bari.
فقال Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace, اللهم اذهب حزن قلوبهم Allah ka tafiyar da damuwar zukatansu.
واجبر مصيبتهم Allah ka dora musibarsu.
وأعطنا لخيرها.
Allah ka kyautata musu maiwa a cikin abin da abin da wanda za su maye musu.
الرسول في المدينة Manzon Allah ya shigo birnin Madina.
ودع رسول الله صلى الله Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga a wunin a baraitan wunin ranar Asabar.
السابع من شهر Bakwai ga watan Shawwal السنة shekara ta uku daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إلى المدينة zuwa Madina.
ولما انتهى إلى أهله Yayin da ya tike zuwa ga iyalinsa حاول سيفه ابنته sai ya فاطمة ba wa Fadima ‘yar ma'aikin Allah takobinsa, فقال sai ya ce mata, اغسلي أنا je هذا ki wanke wannan ابنك.
jinin ‘ya'yata, فوالله na rantse da Allah, لقد صدقني اليوم haƙiƙa takobin nan ya gizgata min yau.
وناولها علي بن Sai na أبي alma ya طالب ɗau سيفه.
takobinsa ya ba na na Fadima, فقال ya ce, وهذا أيضا wannan ni ma ki wanke min, فاغسلي عنه ki دمه wanke jinin da yake jikinsa.
فوالله Na rantse da Allah, لقد صدقني اليوم takobin nan na yau ya gizgata min.
فقال رسول الله Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, لئن كنت صدقت القتال Idan kana ganin cewa yaƙin nan ya gizgata a gare ka, فقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة ai salibin hunayfin ma yayi abin da za a jinjina masa hakanan abu dudana shi ma ya cancanci a jinjina masa قتل الفريقين wayanda aka kashe na jama'un guda biyu اتفقت كل الروايات matattarar waya ta haɗu على أن قتل a bisa المسلمين adadin wanda aka kashe a cikin musulmi كانوا mutum سبعين saba'in ne وكانت الأغلبية mafi yawansu الساهقة من الأنصار su ne wanda suke gefe daga mutanen madina وقد قتل منهم خمسة وستون an kashe رجلا mutum sittin da biyar daga mutanen madina وآد وأربعون من الخزرج a cikin sittin da biyar ɗin nan guda arba'in da ɗaya daga ƙabilar khazraj وأربع وعشرون ashirin من الأوس da hudu kuwa daga ƙabilar ausu وقتل رجلا من اليهود haka kuma an kashe wani bayahudi da ya fita وأما شهداء shine المهاجرين wanda manzon Allah ya ce a duk yahuda ba mu mutumin kirki kamar muhairiku amma wanda aka kashe daga waɗanda suke muhajirai فكانوا أربعة فقط mutum hudu kawai aka kashe وما قتل المشركين amma wanda aka kashe mushrikai وقد ذكر ابن ibn إسحاق Ishaq a cikin littafin sa magazi ya ambaci أنهم إس- an kashe mutum goma ishirin da biyu aka kashe daga mutanen da suka yi hijira ولكن الإنساء الدقيق eh ragowar kuma kiyayewar wadda take mai zurfi بعد تعميق ba an zarfafawa duba a cikin baki ɗaya rarrafewar wannan yakin التي ذكرها wannan da masu yaƙi suka ambata والسير da malaman tarihi والتي تتضمن da abin da yake مثل kunsar المسلمين kisa da aka yi mushrikai في مختلف a مراحل cikin mabambantan guraren kisa يزيد yana fa'idantar da أن عدد قتل cewa المسلمين adadin wanda aka kashe mushrikai سبعة sun kai وثلاثون guda talatin da bakwai لا إثنان ba ashirin da biyu ba kawai والله أعلم.
Allah ne masani حالة الثواري في المدينة halin da ya zamanto gefen madina yake ciki بعد المسلمون في musulmi المدينة sun kwana a cikin madina a daren lahadi الثاني الثامن takwas ga watan shawwal سنة shekara ta uku daga hijira بعد الرجوع من المغرب bayan dawowa daga yakin uhudu وهم في حالة في su حالة suna cikin الزواج.
halin wato nauyin jiki sun kwana وقد أنكاهم التعب wahala da gajiya ta kankare su ونال منهم أيمانا ليهرسون abin da ya same su ya same su sai zamanto daga wato gefen madina an tura waɗanda za su yi gadi da kuma guraren shigarta ويهرسون قائدا ومن Da wanda أمثال zai zamanto النبي صلى الله عليه وسلم قال za yi zai kula da jagoranta mafi ɗaukaka shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama إن كانت تتلاقهم الشبهات domin abubuwa waɗanda za su iya zamantowa barazana suna fuskantar su من كل ta جانب kowane ɓangaren.
نعم Falimin da yau an gama Uhudu.
نعم Allah ya mana muwafaka. Allah shi goma ga annabi.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمين اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت